mana wannan yini na 22 ko? na'am Allah kai mana muwafaka kun ga kamar muka fara yau karatu muke cewa yau mun tashi da azumi abin mamaki yau gashi in mun kai muna da azumi 22 to kullum ina tunatar da mu wallahi haka rayuwar za ta kare ba zato ba tsammani in kai dace kana abin kirki ta zo in kai rashin dace kana abin tsiya ta zo Allah ya sauwake jiya lokaci ya yi mana halinsa mun tsaya kan daidai aya a wato a cikin suratu muhammad kenan ko kuma suratul qital mun tsaya kan daidai aya ta 28 yau insha Allahu za mu ci gaba kan aya ta 29 aya ta 28 da muka tsaya ko ta 27 zuwa ta 28 Allah ya tabbatar mana da cewa waɗanda suke marasa imani ne lokacin da aka zo karɓar rayukansu ya zuribu na wujuhahum wa adbarahum ana bugan ainihin mai fuskokinsu ana bugo bayansu ana ingizo ruhi ya fito ba don komai ba sai don a ba su wahala wajen mutuwa ɗin Allah ya ce zalika bi annahum taba'u ma asaka Allahu abinda isa aka yi musu haka sun bi abinda suka fi satar da Allah wa kare hore diwanahu kuma suka ƙi neman yardar Allah ɗin wato ba su neme ta ma balle su bi saboda haka fa aha baɗa a amalahum Allah sai ya rusa ayyukansu to Allah ka tsare mu Allah ka ɗora mana ayyukanmu na alkhairi kan mizaninmu ya Allah Allah yake cewa am hasibal ladina na'am bismillahir rahmanir rahim am hasibal ladina fi qulubihim مرض أن لن يخرج الله أبغانهم الله أكبر ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القوم نعم والله يعلم أعمالهم الله أكبر da Allah mu duba mu ga wani abin mamaki Allah ya ce amma ana ba haka ba hasibal ladina fi qulubihim maradun shin waɗanda cikin zukatansu akwai wani ciwo na munafurci da shakka wai suna zato ne Allah yi kurijallahu azganahum Allah ba zai fitar da abubuwan da suka kudirce a cikin zukatansu na mugun tunani ba a bayyana wa annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga anan Allah tabaraka wa ta'ala yana magana da munafukai da suke zaune cikin Madina da kuma waccan kabila ta Yahuda ta Banu Qudai abinan Banu abinan Nadir da Banu Quraiza irin abin da suke tattaunawa da misayan maganganu da suka yi Allah ya ce shin suna zaton wayannan da ainihin cikin zukatansu akwai ciwo na munafurci da kai kawo suna tsammanin ba za mu fitar da abin da suka ɓoye shi ba na mugun ƙuduri a cikin zukatansu akan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa launa sha'u wallahi da mun so la'araina ka hum da mun nuna maka su ai la kashafna ankal hijabu wallahi zamu yaye maka hijabi hatta tarahum ra'ayil aini wallahi sai ka gansu ido da ido kuma wallahi karshe Allah sai da ya masa haka saboda cutar ta kai cuta kullum suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma suna hada baki da makiyan annabi kuma ana cin zarafin mu'mine da shi kansa annabi a nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce damun so za mu nuna maka su ka gansu ra'ayil ayin ya ji ta mi'una sun taru inda na jawahun dati bika a lokacin da suka zauna suke shirya maka mugun kudiri a gare ka da kuma mominai to damun so sai mu yaye labulan kana zaune a nan banu kwarai zaɗin sai mu yaye maka labulan ka gansu ga sunan a fili amma sai muka sa sutura muka kare suka gama abin da za su yi kai kuma muka sanar da kai muka ce ka tashi ka koma to Allah tabaraka wata'ala ya ce fala arabtakum wallahi da ka gane su bisimehum da alihin alamansu azzahiratun wa'inda suke a fili ai wa ta'rifahum iyanan kuma yanzu zaka gansu da idanka ya tabbata cikin musnadi na Imam Ahmad bin Hanbal cikin hadisi na ainihin Abdullahi dan Mas'ud ya ce kaɗaba na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi mana hudu ba fahimidallah wa ya Allah ma'ana ya gode wa Allah yayyabo akan Allah sun makala sai ya ce inna minkum munafiqina wato fallasa ta zo kenan saboda haka yace inna minkum lallai a cikin ku akwai munafikai kuma abin mamaki duka Allah ya gama tara su a gurin sahabbai sun taru da na wajen Madina da na ciki suna nan tunda ainihin sallah ce ta juma'a sai yace inna minkum munafiqina yace a cikin ku akwai munafikai tabbas ice fa man sammaitu duk wanda na kama sunansa falyaqumto ya ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah kuma da kasanci a duniya wanda ya huce wannan tunanan duniya kai a tabbatar kai mutumin banza ne kai ba na kirki bane kai dan wuta ne tun a duniya ai iya wannan abu ka barka kawai wulakancin ya ishe ka saboda yadda al'ummar da suke da kima da daraja a gurin bangaren sahabiyar da sahabinan da ainihin wato sahabiyar mata da sahabbai maza suke tare a gurin dubbai ake an fitar su tsiraru wadda ba su huce mutum talatin da uku ba kaga kowa ya gansu saboda haka da ya ce a cikinku akwai munafikai sai ya ce to duk wanda na ambaci sunansa saboda haka in baka kusa da annabi ma bai san sunanka ba to mala'ika ya kawo wa sun annabi sunanka cewa sunansa wani kuma dango kaza ne saboda haka duk wanda na ambaci sunansa fal ya kum ya tashi sun makala sai ya ce kum ya fulanu kum ya fulanu ya fulanu kum ya fulanu kum haka ya rika nuna su wallahi na kai ka tashi kai ma ka tashi kai kuma kowanne ya kama sunansa dan wanda bai san shi ba ya gane shi ya san da shi ake wallahi kowanne sai da annabi ya kama sunansa ya kaiwa ne tashi ya kaiwa ne tashi ya kaiwa ne haka hede bi su guda 33 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa Allah ya ce wala ta'rifannahum wallahi zaka san su zaka iya gane su fi lahanil qaw irin yadda suke zance a wajenka suna bijirto maka da magana wadda a cikin maganar akwai abin da zai tada hankali na musulmai wato babu zancen nishadi cikinsa za ka gane su da irin wannan ƙala amiral mu'uminina usman usman bin affan ya ce to ai daman haka hukuncin allah yake ma asarar abin ma asirar ahadun asiran asiratun babu wani mutum da zai je ya ɗanyi wani aikinsa na asiri a ɓoye kuma alhali ɓarna ce ga muminai face abada Allahu ala sifati wajhihi sai Allah ya bayyana a fuskarsa ya nuna wa mutane shi kadai je abin ya boye kayansa amma wallahi sai Allah ya fallashe shi wa faltatu lisanihi sannan kuma za a gane a harshensa daga irin abin da harshensa yake me yake furtawa ya tabbata cikin hadisi har yanzu yace duk abin da mutum zai je ya boye shi na wani sirrinsa da zai yi to illa ka sahullahu ta'ala jalbabiha in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran mutun yaje ya kebe yayi wani abu nake mai kyau ko yayi wani abu mummuna to Allah zai lulluba masa mayafin wannan aikin kuma da sannu al'umma za su gane ai da yawa sahabbai waɗanda suke Allah ya yabe su sun yi ta yin ayyuka na alkhairi da yawa ba wanda ya sani misali mu dauki sayyidina abubakar da wannan gyatuma da mun taɓa bayani cikin wani tafsiri gyatumar ba ta da kowa sai Allah kuma mai imani ce mumina ce ga ta tsofa ba mai ɗan kawo mata ruwa ba mai ɗora mata abinci ya taimake ta amma shi khalifa ya riga ya sani saboda haka shine zai tafi wajenta daga an yi sallar asuba zai fice ya tafi wajenta kuma wallahi ba wadda i gano sai bayan ya mutu a lokacin kalifancin Umar aka gane da sassafe fa zai tafi ana yin sallar asuba in ya fito a masallaci to gidanta zai huce ya je ya yi mata shara a matsayinsa na kalifan manzan Allah shugaban mumine na duniya saboda haka idan ya je ya yi mata shara sannan sai ya ɗauki tulu na ɗiban ruwa ya je ya samo ruwa ya zo ya cika mata randarta idan kayanta sun yi datti ya ɗauka ya wanke mata sannan ya ɗora mata abinci in ya haɗa sannan ya kawo mata in ta ci sannan sai ya fita wallahi ba a gane haka ba sai bayan ya mutu kun ga dai gashi a lokacin da yake ba a gane ba amma yau da gobe ta bayyana ko saboda haka lokacin da Umar dan Kaddabi da aka bashi kalifanci ya zamo amiral mu'minina a irin yawace-yawacensa da leƙe-leƙensa ya gano wanne irin haƙƙi ne a kansa ya gano gidan wannan mata ya je ya same ta gidanta ya yi datti to mai mata hidima ya rasu kuma ba wadda ya faɗawa ga irin abin da yake ko ya ce ga gu kaza yake zuwa lokacin da umar ya je ya gano wannan yatuma gidanta ya yi datti kayanta ya yi datti ya yi mata shara ya yi mata abin nan ya wanke mata kayanta dan akusanta ko kore da take amfani da shi ya wanke mata duka sannan ya je ya ɗebo mata ruwa ya kawo kamar dai yadda shi ainihin sayidina abubakar yake sai ce yanzu kin zauna a tsawon lokaci irin wannan kamar yaushe ice amiral mu'mini na bai san da ke ba ta ce a akwai wani yaro yana nan tun lokaci kaza shekara kaza shi yake mun kaza amma tun da ya rasu shikenan ba wanda ya san ina nake me ake yi Umar ɗan Kaddabi sai ya tsaya yayin shiru ya ce duk yadda akai Abubakar ne dan na lura duk lokacin da akai sallar asuba zai fice kuma ba za ka ganshi ba sai hantsi ya daga wato ya je ya ga mai mata hidima ya yi mata abinci ta ci tukuna hankalinsa ya nutsu sannan ya dawo da Allah shugabanninmu yanzu idan suna da tausayin talaka za su tozarta wallahi ba za su tozarta ba umar ɗan kaɗabi ba fa jama'a ba mutuna fa dabbobi wallahi jeji yake fita kan hanyar da suke bi duk abin da zai cutar da su ƙayace dutse ne wani itace ne ya tare musu hanya wallahi sai ya sare shi wallahi sai ya kawar da shi wataran suna tafiya da wani sahabi da ike yawan raka shi ya ce ya amiral mu'amini na nan ɗin da hanyar dabbobi ne ya ce masa ya kaiwa ne su dabbobin Allah bai ɗora mana mu kiyaye haƙƙinsu ba ne yanzu da Allah wanda bai kiyaye haƙƙin ainihin al'umma ba da Allah zai tunanin dabbobi kun san wani abin mamaki wasu 'yan shekaru wasu tsuntsaye sun yi ɓatan kayi amma tsuntsayen kowanne akwai alama daga kasar wajen kamar ina ganin ko Spain ne ko Italy rai ina ne na kasashen turai ne tsuntsun daya ko biyu sun shigo Najeriya ashe can ana can an baza neman su tsuntsu mai lamba kaza mai kama kaza mai kama kaza a jikin tambarin abin da yake wuyan su akwai adireshin su daga yadda suke don Allah ku duba ku gani bature ne fa wadda kake zaginsa mai jan kunne yana kiyaye haƙƙin dabba ta ya Allah ba zai taimake shi akan ku batun da ku kun ki alƙur'ani shi yasa su zo su ɗebe mana arziki kuma su ɗanɗana mana tsiya su kafa mana dokoki na tsiya kuma dole mu bi saboda shugabannin almutakaffifuna ne ila ru'asa'id duniya duk arzikin da yake kasar su bai ishe su ba sai sun je sun ciwo bashi sun zamo masu miƙa hannu kullum a cikin nema suke ta yaya za a yi arnan da yake maƙiyin Allah ba zai kafa maka dokar da za ta saba wa Allah ku tafi wuta tare ba Allah ya sauwake to kun ga Umar dan Kaddabi sayyidina Abubakar yayi aiki na alkhairi amma Allah ta ƙarshe tabaraka wa ta'ala ai ya lulluba masa kayansa ko to haka wanda imummuna ma haka za a lulluba masa wallahi lokacin umar ɗan kaɗabi wannan yatuma bai gushe ba yana mata hidima har Allah ya karɓi rayuwarta kuma haka zai riƙa bi yana bincike sako-sako yana bi yana kallon wannan irin halin rayuwa mutane suke ciki a shekarar ramat wannan shekara an yi fari babu ruwa abinci ya yi ƙaranci a wani yanki umar ɗan kaɗabi haka yake yawo a ƙafa wallahi yake yawo raƙumi na baitulmali ba zai hau ba wallahi yana bi karkara-karkara wannan gun da wannan farin ya shafa yana kuka yana cewa Allah ka ji tausayin Umar Allah ka ji tausayin Umar ka saukarwa da wayannan bayi naka ruwa ya Allah kar a kama Umar a ce a lokacinsa ne suka halaka ko yanzu mutum dubu ɗari nawa ake kashe muku ko shugaban magana ma zai ina ana kisan ma zai shiga jirgi ya tafi wata ƙasa ko Allah ya sauwake sai ranar kiyama za su je gaban Allah a daddaura kuma ba mai kwance su wallahi sai adalcin su to ba su da adalcin za su kwantu wallahi haka za su tafi wuta shi yasa anan malam yace a cikin abin shi abin Usman bin Affan cikin wannan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud yake cewa babu mutumin da zai boye wani aiki nasa na alkhairi ko na sharri yaje ya ƙara abin da zai yi to face Allah ya lulluba masa ainihin mayafin wannan aikin nasa sharri ne ko alkhairi Ibn Kasir ya kawo wannan magana cikin littafinsa sannan ya ce fayyajazikun bi hasbi qasdikum Allah zai saka muku da gwargwadon irin nufinku ma'ana abin da zukatanku suka kudirce wallahu ya'lamu a'malakum Allah ya san dukkan irin ayyukan da kuke sai Allah yake cewa wala nablu annakum ne ko ne
ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم Allahu akbar Allah ya ce wani balwa abinan wala na balwa annakum kuma wallahi ayyuhal muslimuna zamu jarrabe ku qabala an nufrida alaikum aljihada kafin mu farlanta muku jihadi zamu jarrabe ku da abubuwa daban-daban hatta na alamal mujahidina abinan mujahidina minkum sai mun san su waye a cikin ku masu kokari kun ga anan idan ka dauki fassarar aya a ma'ana sai ka ce kenan Allah idan ba sun yi ba bai gane ba kenan a'a ilmu zuhur ne ku ake son ku gane da suke ma'amala da ku Allah zai kimsa muku ku gane wane yana da hakuri wane ba shi da hakuri wane yana da kiyaye addini wane ba shi da shi amma shi Allah daman ya sani shi yasa yace hata na alamal mujahidina ai ma'ana ilmu zuhur li yuzhira ma alimna dan ya bayyana abin da mu muka sani min halikum na halinku kun ga kenan Allah shi ya riga ya sani to tunda maluma suka ce ilmin zuhur to shine ma'ana in gani a ƙasa in ji bahaushe ko an ce kare na buki a gidanku yace ai ban gani a ƙasa ba Allah yake cewa to sai mun gane a cikin ku su wane ne wasabirina waɗanda suke ma bayan kokarin wajen yaki cikin dawo kalmar Allah to su waye suke da hakuri kuma lokacin da aka fita jihadi za su tsaya a kan digadigansu su tsaya su bi Allah ko za su juya baya su gudu wa gairihi minat da'ati da sauran ayyuka da aka ɗora musu wajen ciyar da dukiyarsu bangaren sutura ne bangaren abinci ne bangaren lafiya ne taimakon waɗanda ba su da shi Allah ya ce za mu jarrabe ku mu gaya za ku yi wa nabaluwa akbarakum kuma wallahi za mu bayyana ainihin biyayyarku wa isyanukum da sabanku fil jihadi a lokacin jihadi duka sai an gane sai Allah ya ce innal ladina kafaru innal ladina kafaru saddu an sabilillahi wa shaqu rasula min ba'di ma tabayyana lahum mm شاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم Allahu akbar kun ga akwai abin tsoro anan a ƙarƙashin wannan manzan rahama sallallahu alaihi wasallam wato cikin wani hadisi ko asar na ainihin abi yusuf wato shehin malamin nan wani malami ne daga cikin abin da ya ɗauko idan ka je ka duba tarihi na ainihin wato shi abu yusuf malami ne kuma mai zuhudu akan duniya ma'ana mai kyamar abin da zai jawo masa na ƙasa nan duniya balle a lahira kuma abin mamaki yana daga cikin ɗabi'arsa ina karanta wani tarihinsa yana jin yunwa fa amma wallahi kasuwa zai tafi yadda aka je aka ɗan faffere kankana ko irin duma da muke ci dai in yaje ɗan tattaro wannan ɓawon ba zai faɗi ba ma a gaban wanda ya abin nan ba saboda kar wani ya ɗauko ya bashi a'a sai an ɗiba an kai juji sai ya je ya ɗebo a cikin ƙwaryarsa ko akwashinsa sai ya zo gida ya wanke ya rika cin wannan bawa shi dai buƙatarsa ƙashin bayansa ya yi ƙarfi ya wa Allah hidima cikin addinin Allah to cikin wannan asar ya ɗauko daga maganganu na ainihin abdullahi ɗan masa'ud ya ce annahu sallallahu alaihi wasallam ƙala ya ce ice asirru ma shi'itum ice ku je ku ɓoye ma duk abin da kuka so in ji manzan Allah da Allah wannan ba ta hadidi ba ne ma'ana ba narko ba ne ya ce ka je ka ɓoye ma duk abin da ka so ka je ka ɓoye ka yi man asarra sariratan khairan albasahu Allahu rida'a duk wanda ya boye wani abin nan wani sirri na alkhairi Allah dai zai masa tufafi da shi wa man asarra sariratan wanda ya boye wani sirri sharran na sharri albasahu Allahu rida'ahu Allah zai lulluba masa wannan mayafin zai tashi da shi ranar alkiyama to ma'ana kowa ya je kenan yayi abin da ya ga dama shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi ayar Allah wa hadainakum najadaini mun shiryar da ku hanyoyi guda biyu wannan shiriya ce wannan kuma bata ne wannan ta shiriya in ka bi amfanin ta kaza ne akwai kaza akwai kaza na nutsuwa akwai kwanciyar hankali iri kaza wannan kuma in ka bi ta akwai kaya cikin ta akwai matsaloli kaza kaza kaza a ciki duka Allah ya yi bayani cikin wannan alkur'ani da muke karantawa saboda haka shi ya sanya anan Allah ce innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi duk wanda suka kafirta suka kange mutane ga barin bin addinin Allah ko ayyuka masu kyawu ai ma'ana dariqul haqq wa shaqqur rasul suka saba wa manzo min ba'di ma tabayyana lahumul huda bayan ainihin shari'a ta bayyana gare su Allah ya ce lan yadurrallaha shay'an wallahi wannan aikin nasu na barnar ba za su cutar da Allah da komai ba kuma wasayuhu bi du'a amalahum ayyukan su ma da sannu za su rushe ma'ana sun rushe kawai sai Allah yake cewa يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم na'am Allah mai girma da ɗaukaka kun ga sai ya kira masu imani da ya kira masu imani me zai gaya musu ma'ana ay akhlisu fi imanihim wanda imaninsu ya tsarkaka sai yace adiullaha wa adiur rasula ku bi Allah ku bi manzo wala tubdilu a amalakum kar ku bata ayyukanku da yin sako ma'ana kuna aiki mai kyau Allah ya ambace ku masu imani to kar ku muku hada fagen sako Allah ce innal ladhina kafaru إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم na'am فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم أعلمون والله معكم ولن يتركم أعمالكم na'am Allah mai girma da ɗaukaka ya ce to wa'yannan da suka kafirta suka kuma kange muminai ga barin ko mutane ga barin bin hanyar Allah shine shiriya sun mamatu sannan kuma suka mutu wa hum kuffaru suna cikin kafircin to falan ya gafira Allahu lahum Allah ba zai gafarta musu ba wallahi ko kusa Allah ba zai gafarta musu ba Allah yayi bayani gurare da yawa saboda haka ku masu imani fala tahinu ai ma'ana fala tadqu kar ku yi rauni duk lokacin da kuka zauna ku tattauna akan matsala na ci gaban addini to wata da'o ila salmi ko kuma ila salmi a ɗaya ruwaya saboda haka ku kira su zuwa ga sulhi ma'ana ku kira su zuwa ga sulhi idza laqitumuhum ba wai daga an haɗu kawai ku gamza ba a'a ku kira su zuwa ga sulhi don ku gane addinin musulunci babu addinin da ya kai shi ta goma shi yace ku kira su zuwa ga sulhi ma'ana su kafiran da kuka je kuka yi gaba da gaba da su to ku kira su zuwa ga sulhi idan abu ya cutura sai an gwabza din to sai a gwabza in ka za a gwabza to ku yi hakuri Allah ya ce wa antumul a'launa yace wallahi ku ne waɗanda kuke madaukaka ku ne kuke da cin nasara ai ma'ana antumul aghlibuna alqahiruna ku ne wallahi da'iman za ku zama masu cin nasara sai dai in kun bar addinin Allah wallahu ma'akum Allah yana nan tare da ku bil auni wan nasri da taimakonsa da ba ku cin nasara Allah yana tare da ku walam yatarikum Allah ba zai rage muku komai daga cikin ladanku a amalakum na aikin da kuka yi Allah ba zai rage muku komai ba zai cika muku ladanku wala takaful mauta inda jihadi saboda kar ku ji tsoron mutuwa lokacin jihadi to yanzu don Allah a cikin irin wannan karantarwa tunda babu ai jihadi na wakami yanzu da ake yi ko to yanzu don Allah me za ka tsaya kana jin tsoron wani akan irin abin da Allah ya yi maka tattali a irin wannan hanya na faɗakar da al'umma wato bayan Allah addinin Allah ɗin me za ka ji tsoron wani mutum me wani me kake samu me kake fa'idantuwa da shi har da za ka ɓoye gaskiya idan ya danke abincinsa don yana kallon yana baka in ya danke kuɗinsa don yana kallon yana baka ko makamancin irin wannan ko ma menene ya danke to shi kuma Allah zai maka bude shi kadai ya hana ka to shi kuma Allah sai ya turo wasu daga cikin bayansa sama da ɗari kuma sai maka ai addinin na Allah ne ko wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafiruna to saboda haka wallahi mu ji tsoron Allah in gaskiya ce ta kama a ko ina ne ko za ta yi maka sanadin rayuwa faɗe ta kawai in yaso in za a kashe ka a kashe ka a matsayin wanda an zalunce ka kuma kayi shahada saboda haka Allah ba zai rage muku lada ba sai Allah ya ce innamal hayatu innamal hayatu dunya la'ibun wa lahu hmm وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم to da Allah ku duba gatanci ku gani Ah, Allah ya kira masu imani ice za na je tumar rasula fa qaddimu baina yaday najawakum sadaqat ko cikin suratul mujadalati ne Allah yake ba mu labari farkon musulunci da aka zo saboda irin bukatar da musulmi suke da ita shi annabi ba mai kudi bane shi dai gaskiya tsagwaro ya zo da ita kuma ya san maslaha yadda za ku samu mafita to bayi suna buƙatar ainihin tallafi kuma waɗanda suke da hali ‘yan kaɗan ne sai Allah ya ce lokacin da kuka zo gaban manzo za ku ainihin zauna da shi to ku gabatar da wani abu na sadaka wannan ne fa iyayenmu suka ɗauka a nassi idan misali malamai suna wa'azi kaga mutum ya je wannan ya ɗan ajiye tun lokacin taro da kwabo sai mutum ya je ya ajiye a gaban malami kafin a tashi za ka ga mutum ya samu sile biyu ko sile ɗaya ko makamancinsa in an tashi sai ya ɗauki wani abu sai ya ce to kai ma Allah ramma gashi sai ya ɗauki wani sai ya duba wani mai ƙaramin ƙarfi sai ya ce kai ma gashi sai ya duba ya bai wannan ya ce kai ma gashi kuma ya ɗan ɗauki wani abu ya sa aljihunsa wancan nasi ɗin suka ɗauka kun ga da abu ya ta'azzara sahabbai aya ta yi musu nauyi talauci ya yi yawa Allah da kansa ya ce a ashfaƙatum an tuƙaddimu bai na yade na jawakun sadaka fa'izilam ta fa'alu mai Allah ya ce ta wata ballahu alaiku Allah ya fi muku saboda haka to wanda yake da akwai yanzu shi ne zika wanda ba shi da shi an ɗauke masa wannan aya ta yi wa sahabbai daɗi saboda haka sai ya zamana bayan an ɗauke musu kuma haka kawai mutum zai tafi leburanci ya je ya samo abin da zai ci a gidansa in ya samo ko ya je ya yi itace ya sayar in ya yi ya kawo gidansa ya ɗan ba da wani dirhami sai ya ɗauko ɗaya sai ya ajiye gaban annabi sai ce wannan in mabukaci ya zo a bashi saboda duk wanda yake da bukata gaban manzon Allah zai zo to shine Allah madaukake yake gaya mana ita wannan rayuwar ta duniya da kuke kallanta ma'ana shagalta da ita da ita wannan duniya la'ibin kawai wani wasanni ne wala hau da ƙarya kawai wa gururin da rudi wa in tu'minu billahi ala annahu huwa allazi yamliku al-mauta wal hayata wahdahu inda kuka yi imani da Allah kuka tabbatar cewa Allah shi ya mallaki mutuwa da rayuwa shi kadai wa tattaku kuka kiyaye dokokin Allah ma'ana kuka misalci da umarninsa kuka nesanci ainihin abin da ya hana to yi utikun ujurakun Allah zai ba ku ladan ku cikakke ai ma'ana ujuri da'atukum wa sawabiha wala yas'alukum amwalakum kuma ba za tun dukiyarta kuma ba za a tambaye ku ba sai a kyale ku Allah ya ce in yas'alukum muhawa يسألكموها فيؤتكم سبقا ويؤتك أضغانكم Allahu akbar Allah ya ce in yas'alkumuha idan kun ga an tambaye ku kwa dukiya har ta kai ga abin da Allah fayuhu kum zai wajabta muku yace dole sai kun bada kaza akai matuƙa wajen nema to tabakalo kun zama marowata ne eh kun zama marowata kana da abin wai sai an je ana roƙa ba za ka zo ka taimaka ka tallafa ba yanzu ba mu ji misali eh, nan wannan eh, malam yana gabatar da irin tallafi da wasu bayin Allah suka bayar ba ai shela kawai aka yi ha kawai mutum ba a sani ba zai zo ya bayar ce daga kaza na ta tallafin ko to kai ni ku ba za mu iya taimakawa da gwargwadon abin da muke da shi a ƙarfinmu ba ko in baka samu tallafawa irin wannan gurin ba duba makwabtanka kana makwabtaka da masu ƙaramin ƙarfi marayu ko ba marayu ba da marayu da wanda ba marayu ba kana da ainihin makwabta irin wannan dai marasa ƙarfi ne ka tallafa musu shikenan kayi abin da Allah yake so ba sai ka zo kayi a nan ba saboda haka Allah tabaraka wata'ala yace in ku an kun ga an tambaye ku akan dukiya aka wajabta muku kuma aka tsananta aka kai wajen nema shine fayhufikum yace to tabaka lurowa ku kai wayi kurij azganakum kuma za a fitar da mugun kudirin da yake cikin zukatanku saboda haka Allah tabaraka wata'ala duka irin abin da kuke wa bugidukum lidinil islam da fishin da kuka yi da addini saboda an ce ku yi kaza an ce ku kawo kaza an ce ku bar kaza min haisu muhabbatil amwali biljal abinan bil abinan biljaba abinan biljabalati wa tayyiba ta yanda kuka mayar da kaunarku da sanku da yabanku da begenku akan dukiya kuka banta da addinin Allah Allah ce to zai bar ku haka nan sun manabaha ta'ala ala ajzihim sai Allah ya zai bayyana mana cikin wannan ayar da take tafe gajiyawar mu mu bayin Allah din li yajbaru dan su bayi su tsaro alama in kasara minhum bisa abin da suka yi tazaro suka rasa shi dan su gane cewa Allah ba mabukaci bane sai Allah ya ce mi
سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه الله أكبر والله الغني وأنتم الفقراء نعم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم نعم Yau da Allah mu lura da wannan aya, yanzu da Allah kai duk mai hankali mai karanta Alƙur'ani, da Allah bai ji cewa yanzu Allah shi ba mabukaci ne a gunsa ba amma kai da ka yarda Allah ne ubangijinka kuma abin da kake dan shi kake ai kai ka yarda ni na yarda ku kun yarda dukkan mu mabukata ne a gun Allah ko babu wani mutumin da zai ja ya harde hannu ya ce shi Allah ma ya wadatu da shi ko wallahi babu in ku kaga mutum ya faɗi haka to tsaya ka kallace shi kafiri ne ba kace na ce wallahi kafiri ne saboda babu wadda za a ce yau gashi ya wadata gabarin Allah amma shi Allah ya wadata gabarin kowa shi yasa ya ce shi zulquwatul matini ne shi mai karfin azurtawa ne idan Allah ya so yanzu sai ya azurta ka lokaci guda kuma a rasa ya aka ka tara arzikin duk abin da ka taba ya zama kuɗi wannan abun Allah abu ne mai sauki Allah ya ce ha antum ai ma'ana ya ha'ula'i ya ha'ula'i to da auna litunfiqu ana kiran ku dan ku ciyar fi sabilillahi saboda ainihin neman yardar Allah ai nafaqatul gazwi lokacin za a tafi yaki ko kamar yanzu a ce za a tafi gun karatu ko a ce yanzu unguwa kaza matsala kaza ta same su aje a taimaka musu da kaza ko gari kaza matsala kaza ta same su aje a taimaka musu ya ana kiran ku zuwa ga irin wannan ciyarwa ai allati hiya ka nafaqatit tijara wadda ita ce kamar ciyarwa na ainihin mai kasuwancinka wanda Allah yake ba mu labari wa irin wannan kasuwanci akwai riba cikinsa ga dukkan mai hankali jiya muna taɗi da wani mutum muna magana na irin hayayyafa da dukiya ta larabawa suke da Allah ya dukiyarsu ba za ta hayayyafa ba babban mutum ne ya je aikin haji ya ce sun fito daga rauda suna tafiya akwai wani gu da aka yi wata gada ce suna tafiya ta kanta ice ga zafin rana ya koro su suna neman tafiya masauki gadar da suka taso kafin su sauka a kanta malam sai suka samu wani guri ofsu ta yace bakin gada ɗin da ainihin hanya yadda za a shiga cikin su to katon suto ne aka yi shi wallahi abinci ne mai ake cewa irin yan leda a hannu din nan take away to take away din nasu ba irin namu yan fici-fici ba kaza ce guda a ciki sannan ga shinkafa a ciki ga madara a ciki kuma kowanne ba zai ga su a leda ɗaya ma kowanne ba zai gauraya da kowanne ba saboda kowanne abin da yake ciki yana da inganci ya ce babban mutum ne shi mai wannan ainihin kamfanin roƙon alhazai yake ya hajji ya hajji fi sabilillah tafaddal tafaddal haka za a rika daukan take away din ana baku kuna tafiya kuma ga abin da hukuma ta Saudiya ta yi ana tafiya samu ruwan sanyi don ku ji saukin zafi da Allah ya Allah ba zai ɗaukaka dukiyar su ba to ajiye wannan me yasa ƴan kasuwar mu yanzu yanda ka san ɗan kasuwa baɗin ka zo haka zaka ganshi da Allah haka ne ko ba haka bane ka je ka duba kasuwancin 'yan kasuwarmu wallahi yadda ka ga mutum bana baɗi haka za ka gan shi saboda tsananin rowa don bai san ina zai samu arziki ba to abinda isa su kasuwancinsu ya yi nasara kuma suke cin riba kuma za su ci gaba da cin riba mutum ne da shagonsa idan ya tashi in a ƙarshen wata yake lissafin abin da isayar zai fitar da ribarsa to ribar kasa ta kashi uku zai yi kashi biyu sai ya ce wannan na addinin musulunci ne shi kashi ɗaya ya ishe shi ko dai ya je ya dankara shi gunda a makaranta ta ƙura'ani yadda ake karantarwa ko ya je ya duba wulfin talakawa ko a sai abinci a ce a kai gari kaza aikinsu kenan kuma wa'inda suka je saudiya a cikinku sun sani idan mutum ya je madina yadda mutanen madina suke taron al'umma ba kamar mutanen harami na maka ba da irin ƙauna da tausayi wannan tausayi da ƙauna da Allah ya sa a cikin zukatan suka tare annabi to har yanzu yana nan yana tasiri ya biyo jikokinsu haka alhaji in yaje haka za ka ga lokacin gama aikin haji ba sa son tafiyar baki amma cikin harami na maka ƙoƙarin kara ɗaku ake yi su ma wannan ɗabi'a ta kakanninsu tana binsu na ƙin baki yana faɗa min ya ce wallahi malam ya ce wani abin mamaki wani askari ya zo haka kawai wani mutum zai ainihin wannan zai ci abin nan zai ci abinci yalla yalla ga za ka da faɗansu da komai ya ce sai ya tsaya ya gama kallonsa tukuna yana riƙe da take away ɗinsa da ya gama kallonsa ya ga abin nan ɗinsa yalla mana alhaji kaza kaza kaza yana irin faɗa da faɗa ɗin nan da komai sai ya kallace ya ce kai yanzu in ba don wannan haramin ba ma ba don wannan ɗakin ba ice mai zami da ku ice wallahi ba don wannan ɗakin ba ba abin da zami da ku yace saboda muna da tarihin addinin musulunci kakanninku su suka kori annabi muhammadu ya tafi madina kawai askarin sai haka sai ya shiru he sun fi da kai wallahi yace sai haka kawai sai ya shiru kawai he je samu wani waje he je zauna shi ko ya buɗe ledarsa ya ci gaba da cin abincinsa ya haɗa ya kurkure bakinsa kuma ya shiga cikin harami a madina a yi maka haka haidai in shirka a madina ba za su yadda da shirka ba ka shiga masallacin annabi kaga za ka yi shirka kaga yadda da ƙarfin tsiya za a fitar da kai ku duba ku ga saboda shirkar da baki suke yi ya sanya da za ka je ga ka ga kabarin annabi amma yanzu an sa shamaki ba ka yi saka je gun kabarin ba sai dai za ka tsaya kasa shi a gaba ɗaya gashi shi ne to Allah baraka wa ta'ala ya tsara wa'ancan kasuwanci da suke mutum ne fa zai gina makaranta ta ainihin alƙur'ani ko ulumul ƙur'ani ko ulumul hadis ko ko ɓangaren ilmomi da malaman da ɗaliban duka shi zai ɗau nauyinsu munan banda sata a tara a akawun kuma abin takaici akawun ɗin ma a ɗauka a kai na waje yadda in ka mutu shi kenan ‘ya'yanka sun yi asara ko bature ne zai dawo maka da kudin da kai masa wallahi ba zai dawo ba ga duk irin taurin kai na shugaban ƙasa da isauka kudin da rasha ta karɓa na aikin wancan gidan mata abin ɗin ƙarafa ɗin kuna gafa sai masara da ya je da ike an san shi ɗin tsayayye ne a lokacin suka ce kuɗi kan ba zai samu ba shi ne aka ba shi masara a madadin kudin to da Allah ka gaya mu ta yaya za su yi daidai waɗanda suke fitar da dukiyarsu su ciyar da waɗanda suke sumarwa wata ne wallahi ba za su taɓa daidai ba duk mutumin da yake marowaci ne ya nuna wa Allah yana da wayo bayan Allah ne bashin Allah ya ce to shikenan ce ka ci gaba da wayanka mu kuma za mu danke arzikin shi yasa wa'ancan kuke kallon arzikinsu a shekara kwata-kwata kasuwancin da za su yi na 'yan tsirarun watanni ne wata uku ne zuwa hudu amma a haka wallahi a haka balarabe mai kudi mai kantina duk shekara wallahi sai ya canja furnitures na gidansa ga baki ɗaya kai ka zo da zalincin da komai da ƙaryar da rantsuwa ta ƙarya a kano ma ba mu samu kaza ba waye kaza kaza kwano ya yi shekara biyar a gidanka ana cin abinci da shi wani shi kuma gashi can shekara ɗaya amma an canja su komin kyansu haka riguna haka ainihin dukkan sutura haka takalma wallahi haka za a ɗiba sai unguwar gumama a je duk azubiya talakawa da Allah ya mutanen nan ba za su ci gaba ba sai ka zo kai da rashin sani da jahilci ka zo kana zagin su wai su laraba wannan sun yi kaza sun yi kaza kai baka san underground abin da suke ba Allah ka samun dace ku duba Allah ya ce ha'ula'i ma'ana ya ha'ula'i ana kiran ku ku ciyar da dukiyar dan Allah amma fa minkum man yabakal daga cikin ku akwai marowata kaufan minal abinan minal kasarati wai suna tsoron asara li na kasin fi imani saboda imanin su ya samu tawaya bi ruju'il faqati da dawowar talauci zuwa ga fiskokin su minkum man yabakal wa minkum man yajudu a cikin ku akwai marowata akwai kuma masu kyauta sai Allah ya ce to wa man yabakal fa inna ma yabakalu an nafsihi wanda duk ya rowa ya ji a kansa yanzu ana sakamakon musibar wannan rowar kansa zai koma ba wanda zai shafa kansa zai koma shi da in Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye wata hikima sai ga wani mutum mutumin banza ne Allah ya bashi abin yayi sai ga yaki wani kuma bashi da shi kaga amma kullun kokari yake buga can ya buga can sai ya zo yayi abin da kai ka kagar ka kasa kaki shi kuma wancan bashi da shi ya fita ya je yiwo fafutuka ya kudu ya arewa ya gabar ya yamma ya zo kuma yayi abin da kai ka gagare ta wani mutum da ake bani labarin irin bakin hali nasa mashin ɗinsa fa aka ɗauka injin nika ya ɓaci za a ɗauki an ɗauki babar ɗinsa sai aka karɓa hatsin makwabta ba a wai irin za a tallafa musu ba kenan za a kai inji ne wata karkara ne da ya zo sai ya ga yaronsa ya lodo abin nan wato yana son fitar da ya kirjul hayyamin almayiti da ya zo kai wannan fa daga ina ya ce a nika ne injin ɗin kaza da kaza ka wannan injin ɗin ya ɓace zan kai gari kaza ne to mai ruwa da kowane ɗan iska kayansa ka ɗauki namu kawai ka kayi ka ɗauki namu kawai ka kayi ya ce to shi kenan makwabta ne fa wasu ma a cikin gida ɗaya suke kowane ya je ya ajiye ya zo ya ɗauki nasan ya fita bayan gari sai je kashe babur din ya ajiye ya dawo da sawudin nukan da ya ajiye din ya daddauka ya je ya dora a babur din ya tafi kuma ya je ya nuko da Allah dan bai fishi arziki ba to yanzu wannan ka ce in ya samu arziki ba zai kyautata wa al'umma ba kun ga uban ga irin bakin halinsa ko to haka in kaga shi uba yaki kuma gashi da yayi to haka idan mai arziki ya yin abin da Allah ya ce yayi na arzikinsa sai Allah sai ya kawo talaka sai yayi kuma ka ga abin yana gudana shi yasa ya ce ha an tumɗin san wanda irowa a kansa yawa wallahul gani shi Allah mawadaci ne mawadaci ne ga barinku da dukiyarku wa an tumul fuqara aku ne mabukata zuwa gare shi wa in tatawallaw din kuka juya baya ga barin yiwa Allah da'a yastabdil qauman gairakum to Allah tabaaraka wa ta'ala zai canja wasu mutane ba ku ba bi an yuhlika kun ya halakar da ku waye a tibi ƙaumin akari na ya zo da wasu mutane waye ji alahun badalikum ya sanya su canjinku ma'ana abinda ma'ana kulfa'un fil ardi ya sanya su su zama mamaya a cikin ƙasa kamar yadda ku kuke to sai ya halakar da ku so ya kawo su sun mala ya kuno amsalakum sannan kuma sai ya zama ba za su zama irin ku ba marowata ba za su zama irin ku ba masu gishu masu mugunta masu mugun kudiri duk ba za su zama irin ku ba an rawaito wani hadisi da Allah ku saurara ku ji hikimar da take cikin hadisin nan wata rana wannan aya ta sauka hadisin Abu Huraira ne Imam Tirmidhi ya rawaito shi lokacin da annabi ya karanta wannan aya wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum sai sahabbai suka ce ya ya rasulullahi wa man yastabdilu bina wa za a canja da mu kuma sahabbai fa sai suka ce wa za a canja da mu ya rasul su suna ganin irin kafewa da kokarinsu da suka yi kun san dan Allah ya nuna musu duk abin da suke a cikinsu akwai masu karfin imanin da su da su suke da wannan dama su ninkin abin da suka yi za su yi an fahimci maganar da Allah akwai wanda yake da karfin imani wanda kana kallon kai kayi kokari kana yin kaza kana yin kaza to shi inda yana da wannan abun a karfin imaninsa sai ya ninka abin da kai ai kamar sai da na abubakar da umar ne ko? sai da na abubakar idan ya tashi ya ji zai ainihin aiki na alkhairi na sadaka umar ɗan karɗabi sai ya bari sai ya kawo sai umar sai ya abin nan sai ya ga abin da abin nan sai da na abubakar ya kawo ya ninka nasa to da annabi ya faɗi haka suka ce wa za a canja da mu annabin rahama sallallahu alaihi wasallam wa kana salmanu salmanu yana gurin kuma bil muhdar a wannan gurin yana nan a gurin fa qala sai yace haza wa ashabuhu sai nuna salman salmanul farisi fa kun ga ba ajame ne fa ba balarabe bane sai yace haza wa ashabuhu sai yace wannan da mutanansa su za a canja su mai gurbin idan kuna kallon ku larabawa ne kuna jin ku ne suwa ne ku ne ku ne da kaza ku ne da kaza to idan kuka kin abin da Allah yake to Allah zai kawo wannan da mutanansa za su maye gurbin ku kuma su ba za su yi irin abin da kuka yi ba na rowa da juya baya to su ba za su yi ba da Allah kun karanta tarihin Salman al-Farisi a dan takaici Salman al-Farisi din fa shi fa kar mu manta babansa fa basarake ne babansa basarake ne kuma babansa yana matukar sansa lokacin da ainihin su bautar wuta suke yi sai ya zamana a matsayinsa na ɗan fada sai aka danka masa kunna wannan wutar da suke wa bauta shine yake lura da ita wato daga zarar za ta mutu sai a ƙara mai kwana ci wuni ci uban baya bashi yana fita wata rana sai aka aike shi da ya fita yana dawowa sai ya biyo ta jikin wani church sai ya ga masu church wato nasarawa suna bautar abinan irin abinan ɗinsu na yesu almasihu da ya tsaya ya leƙa ya gani ya gani sai ya ga abin ya fi nasu na masu bautar wuta tsari kawai sai ya shiga ciki ya zauna aka yi da shi wallahi abin mamaki har la'asar lis bai dawo ba uban hankalinsa ya tashi ya baza ainihin dogare ya ce a tafi duk idda wani yake abin kito shi an tafi ana taho mahoman nemansa an tafi gonar da ya aike shi don sa ina ba can yake ba shi yana nan cikin gari sai gashi kuma ya dawo shi kadai uban hankalinsa ya tashi ce ina ka tafi ce kaji kaji ga abin da na gani na bauta wato ina son fito mana da waye Salmanul Farisi fa sai ce ni na ga wannan bautar ya baba ta fita mu tsari sai ce kai ba haka bane ɗansa ne da irin ƙaunar da yake masa kawai sai ya sa aka ɗauko mari kawai sai ce a ɗaure shi ya fara haukacewa saboda haka a nan ne kafin ya bar church ɗin daman ya ce da Allah a ina kuka samo wannan addini suka faɗa masa suka ce a masar ne ishe to an samu masu tafiya masar da Allah su gaya masa wallahi yana cikin ainihin mari ɗin labari ya zo masa an samu masu tafiya wallahi haka ya ɓalle mari ɗin ya fice ya gudu ya bar uba haka kuma ya tafi ya je ya zauna gun ainihin mutanen da ya tafi da su din har tafiya ta zo suka tafi da aka je shugaban bauta na gurin ya masa bayani ya ce to gashi gashi gashi ga bayaninsa amma yana son a haɗa shi da mutumin kirki mai tsoron Allah wanda ikiyaye dokokin wannan addini sai aka kai shi gun wani mutum sai aka yi rashin dace shi kuma mugu ne wallahi mugu ne yana sa mutane su tara sadaka shi kuma sai ya tara in tukunya ta cika sai ya je bayan gari sai ya tona rami ya binne shi bai ci ba kuma ya hana manna illil khairi kenan wannan mutum sai ya mutu da ya mutu an zo ana ta jaje za a yi bikin binne shi sai ce wannan mutumin da abin nan shirme kuke mugu ne suka ce a wanne dalili shugaban kaza kaza kaza yace kwarai da gaske suka ce meye dalilin kai ce sadaka yana sa ku kawo sadaka amma fa shi idan tukunya ta cika bu kaza ke tafiya bane suka ce mu je ka nuna mana suka je kuma suka gani aka tono tukwane tukwane irin na dafa ya cika tukwane biyar da ainihin dinarai da dirhamai ya binne su da Allah ba dan an nuna ba a kasa za su abin nan ba da suka ga tsabar abin takeici to bikin binne shin ma ba ai ba to nan ne tun daga nan kuma ya ce a haɗa shi da wannan ya ce a haɗa shi da wannan duka ya dace duka mutanen kirki ake haɗa shi da su wanda suke bin addinin almasihu ɗin da gaskiya har ta kai ta kawo na ƙarshe da zai rasu da ya ga alamar zai rasu sai ce to yanzu gashi ina kallon yanayin ciwon ka ba na tashi bane kuma an mun wasu ci da zuwa gunka kai wannan irin wasu ci zaka mun sai ce to ina kallon a yanzu dai iri na iri na yace a yanzu babu su sai dai a yasa riba akwai annabi da zai sauka zai bayyana a gurin in ka samu dama to ka tafi can ka rayu ya bayyana kana gurin salmanul farisifa kun ga a cikin dukiya yake amma duka ya bar dukiyar ya fito duka yana ta neman gaskiya nan fa za mu karanta wata magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a kansa game da ƙarfin imaninsa hakan kuma ya tafi daga wannan mutumin da ‘yan raƙumansa da tumaki da awakinsa haka ya bar wannan mutum bayan ya rasu da ya tawo ya samu mutane masu tafiya ya sari ba a wancan lokaci ya ce in sun yarda da Allah zai bi su tafiya ne kaza kaza ga inda zai suka ce su ma can za su je da suka tafi gaba jeji ba jeji sai suka samu igiya suka daddaure shi ma'ana hasun mai da shi bawa ɗan dabbobinsa kuma suka mallake da suka zo sai suka sayar da shi a wani ba yahude kuma a madina ko wajen madina nan ainihin banu ƙuraiza a nan yake zaune a gumba yahude yana ɗanɗana masa wahala ana nan kwatsamsa ya ji labarin saukar annabi wani ya zo yanayi wa wannan ba yahudan mai gidansa gulma ya taso da ainihin hanzarinsa mai kuke faɗa ne shekai da Allah ga ta kai yake ba da Allah ko kuma can ka je ka zauna ah to ba yahude da bakar fata balarabe ma yake kyamar bakar fata bare ba yahude ya koma sai ya ci gaba da bincike na mutane abin nan wani sayid daban haka to daman tunda ya zauna a gun malaman attaura da ingila duka ya gane sufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da yazo ya samu damar ganin annabi a Madina annabi yana zauna a masallacinsa mai albarka sai ya rika kewaya shi ya rika kewaya shi ya ce salmanu ya dai ya ce a sadaka na kawo maka sai annabi ya ce to ba su a wa'yan nan salmanu a zuciyarsa ya ce na samu dalili daya dama an ce in dai annabi ne kuma in shine ba zai ci sadaka ba washe gari ma haka ya dawo ya zo ya sake kawo masa ya ce to ga kyauta annabi ya karba ya ci ya kuma bai wasu sahabbai suka ci ya ce na samu dalili na biyu sai ya tashi kuma yana kewaye annabi yana sake kewaye annabi da annabi ya gane haka ya yi masa waccan kyautar ta je ya ce sadaka nan yau ya zo ya ba shi kyauta ko sai ce to yana nema ya ga tambarinsa har Allah ya kimsa wa annabi sai annabi ya haka sai ya yi mayafinsa salmanu yana ganin wannan tambarin na annabta ya rungume annabi ya rika sumbattar wannan ainihin abin nan din wannan ainihin wannan tambari na annabta yana kuka yana gaya masa yana ce gashi gashi gashi to shi ne a nan manzan rahama sallallahu Alaihi wasallam ya ce za a canja ku da wannan da abokansa yake gaya wa sahabbai wani hadisi na abu musa al'asha'ari yake cewa annahu lamma nazalat hazihil aya yayin da wannan aya ta sauka annabi sallallahu Alaihi wasallam fariha biha rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam hiya ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha ya ce wannan aya ita tafi mun soyuwa ga dukkan irin abin da ike mai ga irin abin da ike cikinta da ita kanta duniya ɗin to abin ban al'ajabi sai yake cewa wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa yace laukana al-imanu manudan bisurayya latanawalahu yanzu zai magana ne fa akan ainihin me ainihin Salmanul Farisi sai ce latanawalahu rijalu man farisa kun ga sai ambace shi mazaje bai ce mutum ba bai ce mar'u ba sai ce rijal sai ce mazaje ya ce abinan man farisa ya ce da a ce imani da a ce imani zai ɗamfara da ganzaki matukar dare in ka fito gari ya waye ita ce surayya ɗin nan da ake cewa ya ce to kudu wani santa dai daga ainihin ƙasa zuwa ainihin yadda take ko ya ce to da a ce imani zai gaure da ita ice wallahi da mazajen farisa wallahi sun tafi sun je sun hau har wannan gurin sun ɗauko imani da Allah ba a fito mana da karfin imani na Salmanu ba to kai ka zauna kai kana kallon kai wane ne ni ina kallon ni wane ne a ɗan abin da bai taka kara ya karya ba ga waɗanda suka zage damtse suka yi wa musulunci aiki Allah kai mana muwafaka Allah kai mana muwafaka wannan sura Allah ka ba mu albarkata za mu karanta bayanin da sura take gaba ba za mu shiga cikinta ba kawai za mu karanta bayani in Allah ya kai mu gobe ma fara daga farkon sura ita wannan sura da za mu shiga suratul fatih kun ga daga ji sura ce ta farin ciki ko dan an ce surar buɗi malam ya ce ita wannan sura ɗin babban abin da take karantarwa shine bayanun aqibatul abinan al'aqibatu ko annal aqibatul hasana hiya fi da'atillahi wa rasulihi in kana son kyakkyawan karshe to tsaya ka ba Allah da manzo in tsaya in ba Allah da manzo ku tsaya ku ba Allah da manzo duk mai neman kyakkyawan karshe tsaya ka ga mai Allah yace mai manzon Allah yace fi'ilan autarkan yin yin aiki ne ko kuma ca akai ka bari wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam asbaha biha nabiyan malika don annabi ya wayi gari cikin abin da ya kasance na biyayya da wannan ya zamo annabin Allah manzo kuma shugaban al'umma saboda haka wannan sura ta sauka ne a wani guri da ake ce masa fura'il gamim anan aka saukar da wannan aya kuma wadi ne anan kusa da Osfan tsakanin Makka da Madina an yi ne don a ɗaɗaɗa masa zuciyarsa bayan wannan sulhi da aka yi na hudaybiya kun san sulhi ne da ya ɗumauta sahabbai ai sulhi ne a cikin ba daɗi sulhi ɗin annabi ya ce za su tafi makka za su je su shiga makka cikin sauƙi kaza kaza ashe Allah bai gaya masa wa'adin ba ko kuma Allah ya gaya masa wasu maluma suka ce amma ba a bashi umarnin ya faɗa wa sahabbai ba amma zance mafi inganci shi kansa Allah bai faɗa masa ba Allah da ya ce latada kullan al masajida ko za ku shiga kawai to da suka taho me ya faru ba kayan faɗa sai dan takuba ɗan sanduna da mashi irin na al'ada ba na faɗa ba Qurayshawa suna jin labari suka fito suka tare su lokacin da aka zo aka tare su suka ce ba faɗa suka zo yi ba za su zo za su yi ainihin aikin hajji ne ko za su yi umara ne ce a ba mu yadda ba a cikin sulhi da za a yi ‘yan rubuta musu ya ce min muhammadu rasulullahi daga muhammadu manzan Allah wakilin ƙurai shawa kawai sai haka ya ce a soke wannan ya ce aida na da kai manzan Allah ne ma ba zan zo nan ba saboda haka a soke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu habai soke suka ce aliyu bin abi talib ya ce manzan Allah a soke ya ce ni kan ba zan iya ba ya ce a soke na ce maka ya aliyu wallahi haka aka soke batun aikin hajji ba za ku yi ba sai wata shekara kuma in kun zo kwana kaza kawai za ku yi annabi haka ya haƙure ce mun yadda kayan hadiyarsa a nan aka yanka suna cikin wannan ɗimuwa da irin waccan canja takarda da aka yi ta sulhi sai wannan ainihin sura ta sauka don daɗaɗa musu rai a wanke musu abin da yake damunsu to shi ne a nan malam ya ce za ta yi magana game da jihadi na muminai da kuma ainihin mai bai aturodwan ainihin mai mubaya'a da ainihin wato su sahabbai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam na sun yadda za su mutu ko su rai za su bi shi ba za su juya baya ba allati baya a fi har sahabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal jihadi fi sabilillahi hatta al har su mutu wa annallaha qaddama misalahum fit tawrati dama Allah ya bada misalin su ainihin at-taura da injila sannan sai aka ambaci shi wannan ainihin wato bai'atul hadibinan hudaybiya din watan wahibi sha'ani abin nan manhadara da irin abin da ya cuɗanya da sha'anin duk wanda ya halatto gurin sannan surar za ta yi magana ga wayannan da suka ainihin saba ga barin fita annabi yayi umarni su suka ki su fita min al-a'rabi daga larabawan kauye wallazina fi qulubihim maradun wanda cikin zukatansu akwai ciwo na munafirci wa minal munafiqina da munafikan kuma kai tsaye allazina zannu zanna abinan zanna sayya abinan zanuna sayyi'at wanda suka yi zato mummunan zato bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa bil mu'minina ga dukkan mu'mine malam yace falam yakhruju ma'ahum saboda haka basu fita tare da annabi ba da sahabbai karshe surar za ta yi magana game da mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam wadda i gani a cikin baccinsa ya kuma zantar da sahabbai suka yi farin ciki suka yi bishara shine shiga su makka bayan tahowar kuma ga abin da ya faru wal muslimina da musulmai gabaki daya wato shigan su maka kenan aminina mudumadinnina surar za ta cika da yabo akan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa baki daya Allah kai mana muwafaka abinda idan na kuskure Allah ka yafe mana Allah muna roƙonka ya Allah Allah ka sauƙaƙa mana wannan rayuwa duniya da lahira Allah ka azurta mu da haduwa da kai Allah wannan wata mai albarka musamman waɗannan kwanaki na ƙarshe Allah ka sanya muna cikin waɗanda bayan an yanta su farkon kwanaki 20 ko daga farkon kwana na farko zuwa kwanaki 20 ko zuwa yau da muke ciki da irin wannan yini da izo kuma Allah muna roƙo ya Allah ka sanya muna daga cikin wanda za a daɗa ninka su a sake ninkawa a sake gafarta musu ya Allah Allah muna roƙonka ya Allah wadda duke da bukata ta alkhairi muna tawassuli da wannan sura mai albarka Allah ka biya masa ya Allah wanda suke cikin halin kunci Allah ka yaye musu ya Allah Allah muna roƙonka ya Allah duk abin da yake damun ainihin bayinka Allah muna roƙonka ya Allah ka yaye musu ya Allah Allah ka sanya mu kyakkyawan ƙarshe ya Allah Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka azurta mu da harshe mai yawan ambatanka shugabannin mutum daga karamar hukuma zuwa jiha zuwa ƙasa baki ɗaya Allah kai jagorancin hannayensu zuwa ga ayyuka na alkhairi Allah in ba masu shirya bane Allah ka isar mana sharrin su Allah ka isar mana sharrin su Allah ka darkake su ya Allah Allah ka canja mana su da mafiya alkhairi Allah idan masu shirya ne Allah ka tabbatar mana da su ka shiryar da su ya Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين